rahim wannan shine darasi na biyu kenan ko a cikin wannan littafi na zuhud dan goma to malai yake cewa harfu ta shine zamu tashi ko na'am fa uqba kulli shay'in nahnu fihi min ad-dunya kanabtin ya bisati wama khafa'athu aydin fil kunuzi min al-jam'il kathif ila ash-shatati وما خذناه من حل وحرم حساب أو عذاب في الذوات ونترك كل تابوت وتخت يوزأ في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله بفلس وبدريه وبدريه وبدريه من قبل الفوات تو مالن يتي فأكبا kaga karken kulli shay'in dukkan abubuwa na hannu fihi wanda muke cikin sa karken duk wani abin da ka mallaka duk wani abin da ka samu kanka ciki karken sa bin duniya na duniya to fa karken sa kanabitin ya bisatin kamun busashin tsoro ne Allahu akbar to kun ji yanwa ma'ana kaman yinda sabara ke fitowa ta girma har ta gama rayuwanta ta bushe za ta kare ko to duk abin da muke muka samu kanmu ciki na wadata ko rashin wadata shi ma kamar yadda wannan take rayuwa ne kamar kamar wannan tsiron ne rake yakan yi girma akan dasa shi a yi tsiro akan kai ma lokacin da gashi kuma cikin ikon Allah subhanahu a ce an sare shi sai a kai kasuwa a siyar kaga aicin shikenan ta kawo karke to haka mu haka dukiyar da muke tare da shi wata nan za a wayi gari ya kare walaikun salatila
kamar an yi mutanen farko an yi mutu sambo ne da kanshi da duwana alkhairin duniya ma da ya riga ya gabata mun kuma muna rayuwa ne sai zan ba uku ba kulla shaidin na na'am muna ƙarshen komai an riga an gabace mu kawai zai ya dauka watan ni'imomi na ubangiji da kwanan sauransu ni'imoma sun riga sun fi yawan yalautuwa a da a bisa yanzu duk zai ya dauka insha Allah zai ya dauka ai wato ma'ana yana nuna rashin ko gushewa ne na mene na arziki da kuke tare da shi za a wayi gari ya gushe ko ya ragu ko makamancin wannan a yanzu idan ka duba mana a da can tuwon dawa kawai idan ka ci ka cinka cin daɗi da nagarta a bakinka amma yanzu ba sai ka ci shinkafan ɗan lokaci ka ɗan ka ji kaman ma kaman kai gumma ma ka sha ruwa ma'ana ɗan garɗin da za ka samu tare da ruwa ba kama abin da za ka samu ban samu bane idan ka ci shinkafa duk zai iya ɗauka to saboda haka duk dai abin da mutum ke cikin sa na daula da ni'ima to zai fa gushe in bai gushe kana raye ba to zai gushe bayan baka domin bayan baka ɗin na ai za a raba ma za a raba masu gado ne yayi uku ba shine akiba karken abu akiba uku ba akib nabatin tsuro ya bi sad busassu wama khaba'athu aidin fil kunuzi wama khaba'athu dukkan abinda aidin hannaye suka tattala fil kunuzi suka taskace cikin taskoka min al jam'il kathibi na dukiya tattararriya wacce aka tattara ta ma'ana ilisha ta tiju zai karkata ne zuwa ga cewa ma'ana dukkan abin da muka tattala na arziki muka zuba a cikin gidajenmu za a wayi gari wani lokaci ya ce. ko ba haka ba ne zai ƙara fassara mana shi a baitin gaba wa ma husnahu dukkan abin da muka tattara shi ha zai huzu hauzan ai jama'a naku dukkan abin da muka tattara shi min hillin wa hirmin na halas da haram kun ga dukan haram ko ka iya cewa haram ka iya cewa hirmun wa haramun ala qaryatin hamza da kisa'i wa hirmun ala qaryatin to wa ma husnahu dukkan abinda muka tattara muka tattara shi min hillin wa hirmin cikin na na halas wannan min bayaniya kenan da abinda muka tattara shi na halas da haram hisabun aw azabun haka ne ko fi zawati to za a yi mana fa hisabi akan shi ko dai hisabi au azabun ko kuma azaba ne fi zawati zawati ne fi zawati bisa ga zatota na waɗannan abubuwa da muka mallaka kenan dukkan abin da muka mallaka kowane abada za a mana hisabi akan shi kuma yin hukuba hadisi ya tabbatar da cewa kafan dan kafafuwan dan adam ba sa taba gushewa tsaye gaban Allah face an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga ciki akwai dukiya ya ka same shi kwabo ya ka same shi ya kashe shi to saboda haka duk abin da muka tattala shi na halas ko kuma haram to akwai hisabi a kansa ko kuma azaba ga kowane ɗayan abu kowane ɗayan abu za a bi shi ɗai ɗai ɗai Allah ka Allah kyauta yanzu ko yake haram ne da halas duk su a ci kuma ba a komai wata rana fa wani dan sanda wani ɗan express shi ke gaya min ya ɗauko wani ɗan sanda daga sabon gari suka tafi flyover wajen mtd ko makamancin haka ya kai shi flyover da daddare wajen karfe tara na dare suna zuwa sai ya ce zai sauka nan bayan ya sauka mai ake jira ya kawo ɗan sandan ya ba da kudin kudin mashin ko sai ce mishi kai ya haƙuri ni na fi fito nema ne shi ma fito nema ne shi ma anan zai buga buga sa ya samu abin da za a zai koma gida zai ce bane ya kai gida ba damuwa da halas ne ko haram ne ci kawai a gani wai kai ma in kai kana kokari ka gudu sai a dauke ka bushman no science aliyazu billahi babu yadda za a yi kaje kana neman fayil ɗinka a ma'aikatu da kake aiki sai ka ɗan ba da wani abu an faɗauke shi ne don wannan aikin amma kuma za a wayi gari eh wai za aikin banza ne kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh mana da gangar a ɓoye sai ya ba da wani abu sannan ne za a bashi Allah shi kyauta to ga ƙarin fassarin wa ma khaba'atu aidin ga ƙarin fassarin shi nan wannan turku kullu tabutin zamu bar dukan batta dukan batta afwan akwati wa takhtin wa takhtin takhtin ko takhtun ina irin akwatin da ake sa kaya kaya da fantimoti to da akwati da fantimoti duka zamu bar su ko adaka na adaka ko kwalla to dukkan su dai duk sun shiga ciki duk zamu bar su zamu bar su a nan duniya dukkan su din nan yuwazza'u za a za a karkasa su fil banini ga yaya maza wa fil banati da rijali nasibun min mata dakal walidani wal nisa'i nasibun min mata dakal walidani wala karabuna duka za a rarraba shi ga magada yauwa ana saka da leri mimma kalla minu na'am aw kafir nasiban mafruda duka za a raba shi wa fi man lam nu'ahilu bi falasin da ma wanda ba mu cancantar da shi ya samu wani abu ba ai wai za hadal qismata ulul qurba wani ta mako to kaga su ma ulul qurba idan sun dan zo la wani ya samu kaza Allah sarki kai fahad ya cinye kai jirgin sama fahad ya samu ba da sauransu to shikenan su ma za a danna ko dan wani baba su amma inda a ce kana raye ne kila ba za ka taba ba shi dan kowa ma amma shi amma za a dauko a bashi wa bidurhimin haka ne ko wala tunam shukran wala bidurhimin za a ba waɗanda muka bari a duniya za a ba su za a raba musu gadamu har ma da wanda ba mu cancantar da shi ya samu wani abu ba ya samu wani abu na falas kamar na sile ba wala bi durahim ko kuma dan dirhami ba ba za a bashi ba qabl fawati gabanin kubucewar rai ko makamancin wannan wala bi luqaym wala bi luqaymatin fi yawmi sagbin wa qimatu habatin qabla al mamati watan watan sana al ahibbatu ba'da ashrin min al ayyami lan tarana ihatin min an nisyani illa bil hibati وقد سرنا إذاما باليات كأن, كأن, كأننا لم نعاشرهم بود ولا بقرابة من, من والداتي نسوه كأنهم لم يعرفوه ولم يك فيهم خل مواتي وتنسان الأهبة سنوكما haka ne ko masoya za su manta da mu ba da ashirin min al'ayyami bayan kwana goma shi ke na manta da mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am shukran wala bi luqaymatin fi yawm sagbin to hatta ma wanda bamu cancantar da shi ba wata muna ganin bai cancanci ya ci wani abu daga cikin dukiyarmu ba saboda gida ba shi da kusanci tare da mu to za a mene za a iya ba shi wani abu shi ma wala bilu kai mutum haka nan kuma da wani sun yan loma su gira littakalil tasgiri aka yi amma saboda nuna kankantan dirhamin fi yau musagabin a cikin wani yini na yunwa akwai shi a cikin alkur'ani suratul balad yatiman za makaraba au miskinan a menene au ya ta'amin fi yawmin zi masgaba yunwa kenan wa qimatu habatin da kuma wani da wani wani abu mai kima na daidai da kwaya kabalin mati gabanin mutuwa watan sanin ahibatu masoya duk za su manta da mu ba da shirin bayan kwanaki goma min al-ayyami bayan kwanaki goma lan tana na'ihatin baka sake ganin mutum mai kukan mutuwa an gama na'ihat sune masu kukan mutuwa akan ɗauko hayan tsofaffi waɗanda sukan zo idan an yi mutuwa su rinka kuka suna tsatsifa gashin kansu suna ɗibin ƙasa suna watsa a kansu haya kawai akan ɗauko su musamman kai Allah shi kyauta wannan jahiliya ce to minan nisyani illal illal hibati ko wa qarsina idaman bahi baya baliyatin to lan tara na'ihatin minan nisyani ba ka taba ganin wani masu wasu masu kuka saboda mantuwa duk an duk an manta da mu duk an watsi da al'amuran mu illa lil hibati waɗanda ba sa zuwa guri sai domin mene sai domin samun kyauta jami'in hiba wa qad sirna ahal alhanin lokacin kuma mu mun sirna aikunna mun zama izaman kasusuwa baliyati rijigagu rijigagu ka an na lamnu an shirhun biwuddin kai ka ce ba mu taɓa mu'amala da su da soyayya ba za su manta da mu gaba kiɗa wala bi karabatin min walidati hakanan kuma kai ka ce ba mu mu'amala da su ba da wata karaba kusanci min walidatin kusanci na jini ta wajen sashin uwa ko kuma uba ka duba ma yanzu a raye da muke ciki kuna da dangi da makamancin wannan ku talaka ne wallahi ba kula da ku ko za ku sami zumunci da zuwa masu sumarta da ku amma da ɗayanku Allah zai mishi arziki ya fito ya zama kansila a to lokacin za a tuna da ku musamman da tije masu niko gari daga ƙauye da ɗan kaza zo kawo ziyara ai muna mawana addu'a mun janci ya samu kansila to Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri idan mun Allah saka da alheri dan mun Allah shi ba lada nasuhu an manta da mutum ka annakum lam ya'rifuhu kai ka ce ba mamaci kai ka ce ba san shi ba ma walam yakum walam yaku khillum muwatin fihim kai ka ce lam yaku khillum babu wani aboki ko baji dadi babu wani aboki muwati ai muati ne aslan muati wanda ake zake masa wato ma'ana wanda ake kulla alaka da shi fihim cikin su watan kai kace ba wani aboki kawai da ba wani aboki abokin hulɗa da abokin mu'amala kai kace ba shi za a manta da mutum kwata-kwata ga baki da harfu sa'i liman ya ayyuhal maghruru tahwi bima yughwi ka fi yawmil bihasi haka ne wala tabkhal bima jama'at ya bima jama'at yadaka min al-wafr al-muwaffar wal asasi satamdi ghayra mahmudin farida ويقسم في الذكور وفي الإناث وتطمر في اللهود في بلا فراش ويخلو بال إرسك بالتراث يا أيها المج... أيها المغرور يا أيها المغرور يا كي وندا كرو الدنيا ترودا لمن تهوي وإذا الله ويك ترى مو wannan kudin bima yuguyuka waye kake tara ma wannan kudin me yasa kake tara wannan kudin abinda bima yuguyuka abinda yake zai halakar da kai fi yomil bihasi a ranar bahasi ranar za a bincike ayyuka ƙwandala baka tara ta baka same ta ta hanyar Allah ba mutum su ya sani to waye kake tara ma wannan kudin wala taba kalbi ma jama'ata bi ma jama'ata daka saboda kada kada kai rowa da abinda hannunka ta tattara ma'ana dan abinda ka samu na zuki kada kai rowa da shi kadi baka bar fi billahi min alwafri ne daga alwafri dukiya mai yawa almuwaffar abin yawaitawa wal asafi da tarkacen duniya karkarwa da shi ka bari fi sabilillahi satamdi faridan kai dai ba za ka tafi kai dai za ka tafi abinka ba mai raka ka gaira mahamudin ba abin yabo ba za ka tafi ba wanda ke banka ba wanda ke son ka wayi kusamu sannan kuma abin da ka bari za a raba shi fil zukuri ga 'ya'ya maza wa fil inasi da kuma 'ya'ya mata wata tumar kuma za a nan naɗe ka fil luhudi a cikin kyalle a saka a saka a cikin lahadin a cikin kabari bila firashin nan kana kwana akan gado akan bi akan bono to can za a saka ne ba gado hai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wannan kawai ya ishe mu azumi gyara ayyukan shi yasa ce kitabun fihi ash'arun tujalli anil qalbi al-mughaffali kullu raini wa yakhlu wa ba'lu irsika ka mutu ka bar matanka wa ba'lu irsika mijin matanka yakhlu shine kuma zai kebanci yau bitirasi da wannan abin da tarkacin da ka bari akan samu miji ya mutu ya bar gida mata mata ta kaji gidan cikin rabanta Allah ya sa gidan ya faɗo hannunta ko ‘ya'yanta ga su kuma ƙila ƙanana ta yi aure amma tana zaune a nan gidan mijin sai dai ringa biyo ta gadonka kujeranka kafet ɗinka da dumanka kai kwanan cin abincin kama ƙila sai dai dai ki ana sabon yayi eh shi ne inna lillahi na ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah wa yakum shay Allahu akbar Allahu akbar kaji matan almajirin mai gida kuma ya zo ya auri matan mai gida inna lillahi har sai da aka mai da sai a irin sallallahu alaihi wasallam abincin da yake da kuɗi da gudu da mota eh ce inda bai amince
daula ka samu ta samu gado ta yi gado sallallahu alaihi nabiyil karim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sosai mana yana faruwa ko yi kai na yana da wani aboki eh matarsa da ya aura ta uku kenan zan ce to watan wani malami ne babban mutum to cikin ikon Allah tana zaune gidanta ne cike da bangadan yaranta to kuma suka su ba su mallaki hankalinsu ba to alhamdulillah ya aure ta yanzu yana zuwa gurinta ka gani a gidan in yanzu yi kwanakin da zai sannan kuma ya koma sauran gurin matinsa to ka gani mafi sharrin abin a ce shine ba za a tuna kai maka adda ba Allah shi kyauta da ka samu kuɗin ta hanya iga eh wallahi fa ko kuma mutum ya samo ta hanyar hala'a halas wani ya zo ya amfani da shi wajen ta hanyar haram ko da yake kuma kai ba za a baka ba eh amma shi wanda ya ya barnan da shi shine zai samu gari eh to Allah shi kyauta eh shi yasa ummu sulaim ummu sulaim kun san ta yi hijira ita ɗaya ne ba lokacin da mijinta ba abu sulaim da ya ɗauko ta za su yi hijira danginta ba su musulunta ba suka ce san ba zai yiwu ba suka riƙe ta ba zai yiwu tafi musu da ya ba ana nan ana nan ana nan ana nan waɗannan suka bullo waɗansu ma suka zo suka ɗauke ɗanta bayan suka ɗauke ɗanta waɗannan suna jin shi waɗannan suna jin shi har sai da aka tsinka ma ɗan hannu un musulmi suka koma da ita gida mijinta abu sulam din haka ya hijira shi da ya tafi garin madina bakin ciki ya sa shi gaba mana haka ya tafi bai ganin komai a saharar nan sai duhu ita kuma tana zaune gida cikin bakin ciki da damuwa ga ɗanta an tsinke mishi hannu ana cikin wannan yanayi ta ta kuka kullum kuka da damuwa mana daga nan sai waɗansu masu taushi tausayi daga cikin dangi suka ce kai ba kwa tausaya mawucin nan baiwan allah ba ku kyale ta tattaba wajen mijin nata Allah ya taimaka suka sake ta ta ɗauki ɗanta inda wata ce sai ta ce to bari ya warke ina cikin jinya haka ta ɗauke shi ta kama hanyar garin maka wajen gari e ta, ta kama hanyar madina shi da garin maka ta kama hanyar madina ku duba fa saharan na fa ba fasata mutum ba fa zai iya tafiya shi dai ba ko ku biyu ko ku ayari suke tafiya saboda menene saboda akwai yan fashi akwai barayi 'yan sane 'yan daba ga mugayen kwari da dabbobi sannan kuma ma wani abu za ka iya zuwa wajen wani sahara wurin wani rairayi ka nutse shikenan kuma ko kuma rairayi iska ya ɗibo rairayi ya lullube mutum shi yasa suke tafiya cikin ayari to haka ba ta tinkari sahara to tana fita bayan gari sai ga wani daga cikin family din ta ya ganta yana gona ya ce wance ina za ki ta ce ai kaza kaji kaji kaji kaji ya ce a ai irinki ba a barin irinki sai je ya ɗauko abin hawa ya zo ya ɗauke ta bayan ya ɗauke ta har garin maka sai da ya kai ta bayan ya kai ta sannan shi kuma sai a madina kai sai ya dawo garin maka to tana can ta yi ta bincike ta ta bincike ne har allah ya haɗa ta da mijinta abu sanama to suna zaune wata rana saboda soyayya da shauƙi da sauransu sai take ce mishi ina son kai min alkawari akan wani abu ya ce mene ya ce ni na ɗauki alkawari idan har ka mutu ba zan auri wani ba saboda soyayya habibu da habibatu na ɗauki alkawari haka sai kai kuma fa kai kuma fa tana so ta ji daga bakinsa Allahu akbar bawan Allah da ya daga hannu sai ce ya Allah idan har na mutu ya Allah kai mu ummu salama arzikin wanda ya fi abu salama Allahu akbar ai ko Allah ya amsa Allah ko ya amsa bayan an je an yi koka an yi jihadi da makamancin wannan abu salama a cikin yaki abu salama wani kafiri ya saitinsa ya harbe shi da kibiya a hannu a nan damtsansa to daga nan dafin kibiya ya kama shi to dai wannan shine zai zama ajalin shi bayan ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ta'ziya ya Allah rabba bayan ya zo ta'ziya yayi mai ya zo har ya rufe idan shi yayi mishi addu'a ya je ya mata ta'aziyya ya je gurin ta ya ce to Allah shi muke arziki da wanda ya fi Abu Salama sai sai gaban ta ya tashi gaban ta ya faɗi ras in ji bahaushe shikenan sai ta tuna addu'a da da mijinta yi mata bayan kwana biyu kawai sai ga aike ta musamman na musamman an zo ana nema aurenta ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kanshi shi kanshi tana aiki ma ta bi ta je wajen sa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama ya mata bayani sai shiru ta ce to ya manzon Allah na fa tsufa gani da kishi kuma gani da yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abin da ya kama ki na tsufa ke ma ni ma kama ni na ɗaya kenan na biyu kuma wannan kishin da ke shi zan roki Allah ya tafiyar da shi na uku kuma yaran naki ai sun zama nawa sai in hada su da nawa rige sallallahu alaihi wasallam sai gashi Allah ya fita cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani to haka abin da ke fa haka abin ke faruwa to Allah Allah ka hada mu da na alheriya to ina ne ina ne waya harafin menene harafin sa'un ko ويخذلك الوصي بلا وفاء ويخذلك الوصي sannan Allah shi raba mu da irin wannan wasiyi kuwa shi wasiyi wanda kai mishi wasicin ya rike dukiyar marayunka har sai sun sai sun girma sannan ya basu zai tozartar da kai bila wafa'in ba tare da cika alƙawari ba wa qauluka turihat wa turihat qauluka za kuma a jefar da maganarka amma manta da wasiyin da kai misalin rasafi kai ka ce tarkace kamar tarkace ne yanzu tarkace da sauran sa an ka tattaro ina ke wasarwa bola za a ji a wasar da su mai lemu in ya duba lemu ya juju ya juju ya garba ya zai ya da kone wasar da su to haka za a watsar da maganin ka hai Allah ko karama mu da irin wannan wasiyi wala yarda bi qawlika ba zai yarda da maganin ka ba in mazaita idan ka shude ka tafi wala islaha amrin kuma ba zai tsayu ba wajen gyara wani al'amari ziltiyafi mabucin lalacewa zil fasadi ma'ana attiyafi a attiyafi ne sa'un ne a ƙarke insha Allah tiyafi ne insha Allah malam wannan naka me yasa a tiyafi ko malam naka me yasa a karke ko yawwa wannan Fatawun ne na wani yawon abin da a a karken kalman me ya karke ziktiyasi si ko a karke farko ta'un a ja farko sa'un ne gama ziktiyasi to
tawun ne wannan ba sa'un ba ne sukun ne ba sa
skun ne ba kamar nan ba Eh.
su nan ba to nan skun ne gashi Ya rufe ne ko?
sai suka kaman tabbas to.
ta lalacewa da fasadi barna duk wani abin da zai lalace ko zai samu taskaro cikinsu ba zai gyara ba zai gyara ba zai himmata yi ba waƙad wakarta wisiran mururjihin na haka ne ko? Bizil- yuzillika yau mai yuji za kullu asin ma'asin lahi in kasurat alaika ta suddu alaika subulalin bi'asi fama daga gaira ta kawallahi hirzun idha ma halla jismuka fil jihad jidasi wala wala malja ladaika wala mahisun wala wazarun wa ma laka min giyasi wala yarda bi qawlika haka ne ba zai yadda da maganan amin wannan yi wa qad waqarta alhalin ka riga ka nauyaye kanka wizran ka ɗauko zunubi mai nauyi daga wakara yuwakiru ko ya nauye kansa wizran da zunubai murjihin nan mai rinjayarwa wa masu rinjayarwa ko kuma mai rinjayarwa siffa ne na wizran watan zunubi wanda yake mai rinji wanda yake zai rinjaye mutum mutum yuzillika zai shi wannan zunubin shine yuzillika zai kaskantar da kai yau matujiza kullu yujza kullu afin a ranar da za a sa- za a sa- za a yi sakamako ga dukkan mai wuce iyaka dukkan mai wuce iyaka daga menene daga afa yayi barna na wala ta'asu fil ardi ba da islahiha haka ne wala ta'asu fil ardi muslim ma'asillahi in kafarat alayka kaga zunuban Allah idan zunubai na Allah idan suka yawaitu akan ka tasuddu alayka za su tattushe maka subulalin bi'afi ta farko ka ne na zabura mutum ba zai kwanciyar kabari ba zabura shine alin bi'afi fama laka hirzun baka da wata mafaka gairi ta kwallahi face tsoron Allah kawai idan ma halla jismuka duk lokacin da jikinka ya- ya ya sauka halla sauka kenan wa anta hillun bi hadhal baladi kaga ba zaka ce halun ba ismu fa'il sai dai ka ce hillun wa anta hillun bi hadhal baladi halla sauka kenan mudari'in sa fa yahullu aw tahullu qaribun min darihim akwai halla ya halasta to me ismul fa'il din sa yahillu jamil wa yuhillu lakum at-tayyibat wa yahillu lakum at-tayyibat kun gane fi'li madin halla yana daukan ma'anan ya halasta halla ya fita daga kayan aikin ya cire kayan aikin haji yanzu ya zama kan mazaunin gida halla ya sau- halla ya hala- ya- halla ya halasta ya sauka guri ya mini ya cire tufafin aikin haji halla ya warware igiya ya warware kulli hallar shi ma ka akwai hallar ya warware alkawari shi ma ya warware ta matsala duka su ne na wa halul ukuratin min lisani to kaga halla ya hullu na warwarewa ne halla ya hullu yakan kuma zo da na sauka din to Allah ka samu dace na'am sai menene wala malja ladaika la malja'a akwai alhamza to sai ibdali saboda lulun waka ko wala malja'a ladaika babu kada wani mafaka wala mahisun kuma babu wani matsira wala yajiduna an hanu mahisa Allah ramma shi ma kamar nan fardini ko wala mahisa wannan mahisun wala ya ji wannan mahisa mm, suratun nisa'i ko? Hmm? Eh, mahis da sa'ad kamar farji ne shi ma yi mai alif a ba marja ba mahis mahis kamar farji kamar farji ne ko ko akwai akwai hmm? malja mahisan oke akwai oke akwai wani kenan mai rafa'a eh halmin mahis afwan afwan to to to Allah saka da alheri to mai alif ne kun gane ma'ana mansubi shine fardi eh Allah saka da alheri wala wazarun babu wannan mafaka- mabuda wa malaka min giyasi da ya ce wa malaka giyas ma'ana yayi min din nan za'ida ce litoki karfa ma'ana kaman wa ma hum bi kharijin minan nar wa ma hum bi mu'minin su fa ba mummune bane shine za- za'ida ce min dinnan litokid wala wazarun babu wani maguda wa malaka min giyasi sannan kuma baka da wani mai ceto mai agaji Allah ya samu dace abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah shi ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya fanta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara waccan nan matsala Allah ke- ka yassare mana wajen warware ta ya Allah wannan duk matsalola da rikice-rikice da ke samun mu ya Allah faruwa tsakankanin mu ya Allah Allah ka warware mu su cikin sauki bi rahmatika ya arhamar rahim muna tawassuli da wannan karatu ya arhamar rahimin اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم eh ga falastinawa su ma Allah shi yayi musu wannan musiba Allah shi ya intar da su Allah shi amintar da su da mu ma gabaki da Allah ya samu dace